al-ma'rufu abinda an ka sani annal adafa cewa adafi ya qatdil mugayara yana hukunta canji yan an ka ce jaa muhammadun wa amrun ba ga wawul adafi nan ba to wawul adafi tana hukunta ashe muhammadu daban amru daban ba mutum guda bane shine mugayara canji jaa muhammadun wa amrun muhammadu ya zo da amru wawul adafin nan ta fa'idantar da muhammadu wani ne daban amru kuma wani ne daban two different personalities ne to abinda wannan sanannen abu ne ga duk wanda ya san larabci cewa adafi yana hukunta mughayara fal jawabu abinda a amsa magana ka ce na'am haka yake tabbas adafi yana nuna mughayara lakinnal mughayara sai dai shi canjin taratan wani lokaci ta kunu yana kasancewa ne bil a ayan ga ɗaiɗaikun jama'a ɗaiɗaikun mutane kamar yadda an ka ce ja'a muhammadun wa amrun kaga waɗannan a ayan ne ɗaiɗaikun mutane ne ko da muhammadu da amru muna tare kaga ga wawal adafi nan tsakaninsu wani lokaci adafi na kasancewa mugayarar tana kasancewa bil a ayan ga ɗaiɗaikun jama'a wa taratan wani lokaci kuma ta kunu tana kasancewa bil ausafi ga siffofi mutum guda ne amma sai a kawo siffofi ne mabambanta muna tare da sai a sa wawul adafi kamar a ce mallam muhammadu tela mallamin addini mai wa'azi muhammadu tela kuma mallamin addini kuma mai wa'azi a koko muhammadu tela mallamin addini ɗan kasuwa da tela da mallamin addini ɗan kasuwa kaga siffofi ne na mutane daban-daban koko na mutum guda na mutum guda kaga nan mugayara lil awsafi kaga mijjawo an ka sawa wal adafi saboda canjin da an ka samu duk siffan mutum guda ce kama sabbi hisma rabbikal a'la allazi khalaqa fasawwa wallazi qaddara fahada wallazi akhrijal mar'a kaga kai tasbihi ga sunan ubangijinka mafi daukaka kaga ubangijinka siffa ta ta farko mafi daukaka ashe madaukaki da duk wani madaukaki Allah shi daukaka kaga al'a'la kenan siffa ce ta rabbu muna tare allazi khalaqa wannan da yayi halitta fasawa kuma ya daidaitar da halitta kaga ita ma wata siffa ce ta biyu wanda yayi halitta daga cikin siffofin rabbu allazi khalaqa ya halitta wallazi qaddara wanda kuma ya kaddara abubuwa eh fahada kuma ya shirya suwa kaga tsuntsuwa ba ta da hankali Allah bai bata hankali ba amma kuma Allah ya shiryar da ita ya bata ilimi na shirya da wurin Allah ba wanda ya karantar da ita in ta yi gije ga wanga icce ta tafi kilomita 100 ta da da mareci ba ta kore tana dawo ma wurin nan wai karantar da ita wannan Allah shirya ce ta ubangiji tururuwa ko kwaro yana iya tahiya kilomita masu yawa ya dauko kwarin ya tsaba kuma ya da bai bacewa rami ne bai tahiya wani rami gida ne bai bace mai wa shiryar da shi Allah kaga shiryar su ta ubangiji kenan wasu ba waɗanda na yi musu wa'azi Allah ya shirye shi sun ka tsaya sun kai tunani shari'a ubangiji sun ka musulunta ba wani ya musu wa'azi ba kaga shari'a ta ubangiji kenan to da a'ala da allazi khalaqa da wal da da da da wal allazi khalaqa fasawa wallazi qaddara fahada wallazi akhrajal mar'a waɗannan duka siffofi ne na shi rabbu ba siffofi ne na mutane daban-daban ba to amma kaga an kasawa adabi tsakaninsu kaga saboda mi saboda canzawa siffofin duk siffa ce ta mutum guda shine Allah tabaraka wata'ala amma da yake siffofin mabamban sun bambanta kaga kamar yadda Muhammadu bayan zama ne tela ya zan mallamin addini ya zan dan kasuwa duk siffofi ne na to kaga wannan mughayaratu awsafin ake kiranta muna tare to to ina yake yace wa hadha tagayyur awsafin irin wannan canzawa ne na siffofi amma dai duk ana magana ne game da mutum guda ala anna tagayyura akan canjin kad yakunu ladhiya hakan ga kuma nau'i na, na tagayyuri kaga mun samu tagayyur a ayanin canji na ɗaiɗaikun mutane ja'a muhammadun wa amrun kaga canjin ɗaiɗaikun mutane sannan akwai tagayyur ausafin canji siffan mutum guda ce amma siffofin sun canza shi yasa aka adafi sannan akwai tagayyurul lafzi canzawar lafazin duk ma'anarsu guda amma lafazin tunda ya canza to shike halattar da ayi adafi ina yake mm wa hadha tagayyur a wannan canji ne na siffofi ala anna tagayyur akan kuma cewa canji kad yakunu lafziyan yana kasancewa na lafazi gaira ma'anawiyin ba na ma'ana ba mithla qawli sha'ir kwatancin maganar wani mawaki yace fa alfa kowa ya diba ku da adda idanu fa'un ce ta biyu fa alfa ko kafun ce fa alqa kafun ba wanda ya samu fa'un to duk kuskure ne fa'un ce fa alfa qawlaha kadhiban wa minan alfa bi ma'ana wajada fa alfa qawlaha sai ya samu magana da ta faɗa mai ita abukiyan magana ta wanda yake magana game da ita ya sami magana ta kadiban ƙarya ce wa minan da kuma ƙarya da kalmar kazo da kalmar min duk ma'ana su guda to amma ga wawul adafi ta shiga tsakanin su bayan an ce adafi kuma tufidul mugayara mai halattar da wannan adafi saboda canzawar lafazi duk da yake ma'ana su guda amma tun da lafazin wannan an ce kazibun wannan an ce minun alhalikum duk ma'ana su guda to canzawar lafazi shi ya halattar da yin adafin wannan shi ake kira ta gayirul lafzi mun fahimta yanzu falmainu ko minu huwal kazibu can da ya ce fa'alfa ƙaulaha kaziban wa minan min falminu huwal kazibu shi ne ƙarya kaga duk ma'anarsu guda wa ma'azalika tare da haka a ɗafahu alayyayi a ɗafinsa a kai nai don me lita gayurin lafzi saboda canzawar lafazin kaga lafazin kazubu daban lafazin minu daban amma ma'anarsu duk guda ce muna tare wal ma'ana wahidu amma ma'anarsu guda ce fattagayru don hakan ga canji wanda adafi ke hukuntarwa ya kaso kashi uku in ma aini ko ya zanna ɗaiɗaikun mutane da wane da wane mabambanta au ma'anawi ko ko ya zanna ma'ana kamar siffofin daban-daban au labdi ko ko ya zanna lafazi ma'anarsu guda amma lafazin daban-daban falau ƙulta da ka ce ja'a zaidun wa amrun wa bakarun wa khalidun da zaidu da amru da bakar da khalid sun zo ba ga wawal tsakanin tsakaninsu ba fattagayru wannan canji aini na ɗaiɗaikun mutane ne ashe kenan wawal adafin da kasa tun da adafi na nuna tagayuri ya nuna mana bakar daban zaidu daban amru daban khalid daban muna tare walau kulta da ka ce ja'a zaidun alkarimu washuja'u wal alimu zaidu ya zo wane zaidu alkarimu mai karimci washuja'u jarumi wal alim ko malami waɗannan siffofi ne guda uku nawa na mutum guda kaga wannan shi aka kira tagayurul ausafi ko tagayurul ma'ana ko kace mai tagayurul ausafi ko kace tagayurul ma'ana ka gani kaga da, da, da karimi da jarumi guda ne daban-daban ne da jarumi da malami guda ne daban-daban to amma duk ya cika wa'annan siffofin eh zaidu karimi jarumi malami fattagayru wannan tagayurin ma'anawi na ma'ana ne kaga don kowace kalma ma'anarta daban da uwarta ko ka ce tagayurul ma'ana ko ka ce tagayurul awsafi to sai na uku walau qulta da ka ce hadhal hadithu kadhibun wa minun wannan labari ƙarya ce wa minun da kuma ƙarya da kadhibun da minun duk ma'anar su guda amma kuma an kai adafi fattagayuru bambancin da an ka samu wanda ya halattar da yin adafi lafziyun na lafazi ne saboda lafazin duk da yake ma'anarsu guda amma da yake lafazinsu ya bambanta to shi ya halattar da yin adafin muna tare madalla to mun gama da wannan mu koma mu ayan mu dama wannan fashin baki na menene aya huwa al-awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bi kulli shay'in alimun ba ita ibn taymiya kawo ba to yace wastafadna min hadhihi al-ayati al-karima mun samu fa'ida daga wannan aya mai girma isbata arba'ati asma'in tabbatar da sunaye hudu lillahi ga Allah wannan ayat ta tabbatar mana sunaye hudu na Allah wa hiya sune al-awwalu huwa al-awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu kaga waɗannan duk asma'un ne min asma'illahi mun samu sunaye hudu wastafanna min ha kuma mun koma samun fa'ida daga ayat dai khamsu sifatin cikin siffofin nan hudu kuma mun tsago suna fa'idantar da siffofi biyar ga Allah siffa ta farko al'awaliya suna al'awwal yana fa'idantar da siffa awaliya ga Allah muna tare suna al'akhiru yana fa'idantar da al'akhiriya ga Allah suna al-zahiru yana tabbatar da sifa al-zahiriya ga Allah suna albatinu yana tabbatar da sifa albatiniya ga Allah kaga mun samu siffa hudu kenan ko sannan siffa ta biyar wa umumul ilmi gamewa ilmi in ka haɗi waɗannan siffofin hudu ko sunayen hudu al'awwalu al'akhiru al-zahiru albatinu waɗanda ke ba mu siffofi awwaliya akhiriya zahiriya batiniya to in ka game su miza su fa'idantar suwa ashe kenan Allah mai cikakken ilimi ne muna tare umumul ilimi tana ba mu umumi na ilimi gamewa ilimin Allah duk wanda an kace shi an na farko babu komi gabani nai shi an na ƙarshe babu komi bayanai shi an zahir al'ulu maɗaukaki babu komi sama nai albaɗinu wanda shi ko ya game ko ina baka cewa na ƙasa ba a siffanta Allah da zama ƙasa sai wanda ya game komi ba haka mun koyi shekaran jiya to wannan na fa'idantar da ashe ilimin Allah ya game komi da awwalu da akhiru yace sun shafi zamani da az-zahir da baɗinu su ko sun shafi wuri ashe da zamani da wuri ba abin da ya boye ga Allah to ita as-siffa ta biyar da zamu tsago da cikin waɗannan sunayen guda hudu muna tare wastafadna kuma mun samu fa'ida min majmu'il asma'i daga gamammun suna in ka hada sunayen guda hudu al-awwalu al-akhiru al-zahiru al-batinu in ka hade su suna bada ihadatul lahi ta'ala gewayewar Allah madaukakin sarki bi kulli shay'in da game da komi zamanan wa makanan na zamani da na wuri ba abin da ya hita daga sanin Allah la'annahu qadi hasulu domin yana tabbata min ijtima'il awsafi daga haduwar siffofin ziyadatu sifatin ƙarin sifa kowace sifa ga abin da take fa kowane suna ga siffar da yake fa'idantura to in ka hade su duka kuma zai bada wata wata ƙari shine gamewar Allah game da komai fa idza qala qa'ilun in mai magana yace hal hadhihi al asma'u to wai waɗannan sunayen mutalazimatun masu lizimtar juna ne ka san daga cikin sunayen Allah akwai masu lizimtar juna me ake nufi da lizimtar juna bai halatta ka ambaci sunan nan shi ɗaya sai ka ambaci abokin haɗi ne kamar yanzu yace al akhiru al awwalu al akhiru suna lizimtar juna baya halatta ka ce al awwal sai ka gama da al akhiru haɗi suke kamar azahir da albatinu baya halatta ka ce azahiru kawai sai ka hada da albatinu to su ne mutalazimuna mutaqabiluna kuma to yace hal in mai in mai tambaya ya tambaya hal hadhihi al-asma shin waɗannan sunayen mutalazimatun masu lazimta juna ne bi ma'ana da ma'anar annaka idza qulta in kace al-awwalu fala budda babu makawa an taqula kace al-akhiru au ya juzu faslu ba alaha an ba'a koko yana halatta bambanta sashen su daga sashi sai ce fazayar abinda an zahiri annal mutaqabila minha sunayen da ke muqabala da juna da cikin su mutalazim masu lizimtar juna ne fa idza qulta in kace al awwalu fa qul sai kace al akhiru kaga dama suke muqabala da juna wa idza qulta in kace al zahiru fa qul al batinu don me la'alla ta futa sifatul muqabala domin kada siffa ta muqabala ta kubuce addallata alal ihada wanda ke nuni akan kewayewa qauluhu fada ta shi mai littafin ibnu taymiya kenan rahimahullahu cikon ayat wa huwa bi kulli shay'in alimun kuma shi Allah masani ne game da cikon ayat huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu wa huwa bi kulli shay'in alimun ba shi a cikon aya ba hadha ikmalun wannan kammalawa ne lima sabaka dangane da abin da ya gabata min sifatil arba'i ga siffofin can hudu ya'ani wa ma'a zalika tare da haka tare da zama ne al-awwalu al-akhiru az-zahiru al-batinu fa huwa bi kulli shay'in alim kuma Allah masani ne game da komai shikenan magana ta kare wa hadhihi wannan jumla min sigil umumi tana cikin sigogi na umumi taqdimu ma haqquhu ta'khiru yufidul umum to kaga taqdimi nan huwa alimun bi kulli shay'in ya kamata ya zamo huwa alimun bi kulli shay'in sai an ka ce huwa bi kulli shay'in alimun yana fa'idantar da umumi kenan ɗan an ka ce alimun huwa bi kulli shay'in alimun an ka yi taqdimin abin da ya kamata a yi ta akhiri wannan ya game komi da komi don haka ilimin Allah ya ga ba abin da ya hita daga ilimin Allah muna tare to yace wa hadhihi min sigil umum wannan yana daga cikin sigogi na umumi allati lam yadkhulha takhsisun wadda kebancewa bai shigo cikin ta ba abadan har abada inda an ce wa huwa bi kulli shay'in alimun illa kaza kaga an yi takhsisi masani ne game da komai in banda abu kaza shi da bai da masaniya to ba ai takhsisi ba don haka wannan ya ga ilimin Allah ya game komai to wa hadhal umum wannan umumi yashmulu ya kunshi af'alahu ayyukansa shi Allah wa af'alul ibadi da ayyukan bayi alkulliya ayyuka na gaba ɗaya wal juz'iyya da na yanki yanki dot Allah masani ne game da su ya alamu ma ya kau Allah ya san abin da annan yana faruwa yanzu ga wa ma sai ya kau da kuma abin da zai faru nan gaba duk Allah ya sani kai baka san komai ba illa abin da annan yana faruwa shi dai ka sani yanzu in kai ta da masallaci mi zai samun ka baka iya faɗi kila mashin zai buge ka tawo kaga inda ka sani baka hita zai kai zaman ka cikin masallacin har mashin din ya wuce amma tun da baka sani sai ka hita wurin rawar jiki ya tara titi ya ije ka to ko ko kila wani a yana bi ɗakka tun jiya da daddare an aiko shi da abuja da saƙo yau ya iso cikin dare bai samu yau ya ta gidanka wurin bidakka an ka ce ai kayo masallaci ya taho sai ku haɗu ga sako an ka bayan da abuja in baka kaga duk baka san da wannan ba to shi Allah duk ya sani waya shimulul wajiba kuma abinda Allah ya sani game da bayi ya kunshi abinda an wajibi wal mumkina da abinda mai yiwuwa ne wal mustahil da abinda ya koru duk wannan Allah ya san da su fa ilmun lahi ta'ala ilimin Allah maɗaukakin sarki wasi'un yalwatacce ne shamilun wanda ya ƙumshi komi ne muhitun kuma wanda ya zagaye game da komi ba bin da ya fita daga sanin Allah la yustathna minhu shay'un ba a toge komi a ce abu kaza shi kan Allah bai san da shi babu shi fa amma ilmu bil wajib to ilimin Allah game da abin da awajibi meye meye abin da awajibi wanda ilimin Allah ya shafe shi faka ilmihi bi nafsi kamar sani ne da kansa shi Allah wa bi malahu da kuma abin da ya tabbatar mai mina sifatil kamila na siffofi kamalallu wa amma ilmu bil mustahil ilmin Allah kuma game da abin da ya koru gare shi Allah fa mithla qawli ta'ala kwatancin fadar Allah da yace law kana fihi ma alihatun ana magana game da sammai da kasai yace da a ce wasu alloli sun kasance fihi ma cikin sammai da ƙasai illallah waɗanda ba Allah ba banda Allah da a ce suna da wasu alloli banda Allah lafasa da ta da sammai da ƙasai sun lalace don inda duk an ka samu shugabanni daban-daban wanga ba da umarni wanga ba da sabani nai an samu matsala ko ba a samu ba to Allah bai da shi babu wanda ke cin karo da umarni nai wa qauluhu da kuma fadatai yace innal ladhina tad'una min dunillahi lalle waɗannan da kuke bauta waɗanda ba Allah ba lan yakhluqu dhubaban sai ya kawo lanta har abada ba wai yanzu ba dan nan har abada ba su iya halitta ko da kuje kujewan karamin halitta da cikin halittawan Allah ko kuje ba su iya halitta wala wishtama ulauda duk sun taru duk wanda ka san ana bauta mu wanda ba Allah ba da mutun da aljani da dabba da wani su taru duk tarun su ba su iya halitta kuje guda balle su hada halitta dan adam guda balle su yi giwa balle su yi ƙasa balle su yi sama balle su yi kursi balle su yi al'arshi to ka gani to kaga wannan mustahili ne waɗannan duk mustahili wa amma ilmu bil mumkin ilmin Allah kuma game da abin da ke yiwa fa kullu ma akhbara Allah bi duk abin da Allah ya bada labari game da shi min al makhluqat na halittu to fa huwa min al mumkin yana cikin abin mumkini mai yiwa don ya ce ya allamu ma tusiruna Allah yana san da abin da kuke asirtawa ma tu'lin da abin da kuke bayyanawa idan to in haka ne fa ilmun lahi ta'ala to ilimin Allah maɗauhaki muhitun mai kewayewa ne bi kulle shay'in da komi ilimin Allah ya kewaye komi amma su bayi wala yahidu na bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a komi ba sani ba daga sai abin da Allah ya so amma shi ko ka so ko haka so komi naka Allah ya sani wa thamaratu allati yantiju hal imanu bi anna Allah bi kulli shay'in alimun wa thamara fa'ida domin meye fa'ida sa'id ce don ya ba da ‘ya'ya kaga ‘ya'yan nan su ne fa'ida to shi yasa samara ake fassara ta da fa'ida ba a cewa ‘ya'yan itace wasamartu fa'ida allati yantiju imanu bi annan labi kulle shi alimun allati wadda al'imanu yin imani bi annan laha cewa allah bi kulle shi alimun masani ne game da komai yantiju ha yake haifar da ita ko kamalu muraqabatin lahi meye fa'idar da ake samu in mutum ya yadda da cewa Allah masani ne game da komai fa'ida ita ce kamalu cikar muraqabatul lahi ta'ala kiyayewar Allah in ka san yana da masaniya game da komai to kaga ya nuna ashe yana nan tsare da komai wa khashiyati da kuma tsoro ne sai aji tsoro ne bi haifa yayin da la yafqiduhu Allah ba zai rasa bawa haifa amaru inda ya umurce shi ba in ka san Allah yana da masaniya game da komai naka yana nan tsare da kai kuma wajibinka ne ka ji tsoro nai to Allah bai cewa a tayi ayi sallah ka kiyan sallah eh wala yarahu kuma Allah ba zai gabawa haitsu na hahu inda ya hana Allah bai cewa a bazzina ka tayi kai in in ka san da hakan ga qaulul muallif maganar mawallafin littahi mun gama waccan aya maganar shi ibn taymiya rahimahullah yace wa qauluhu subhanahu da kuma fadar Allah yace wa tawakkal alal hayy alladhi la yamutu kuma ka dogara ga rayayyin nan wanda bai mutuwa domin in ka dogara ga mai mutuwa ran da ya mutu asirin ka ya tono to yanzu ba sai mai mutuwa ba wanda ma mulki ne ka karewa ya koma foma in ka dogara gare shi da mulki da ya kare zaka hishi wulakanta kaga duk wanda ya dogara ga Buhari yanzu zai yi Buharin walakanta da mulkin Buhari ya kare to shi yasa kakka duk wanda ka san mulki ne na karewa ko karhi ne na karewa ko rayuwa ta yana karewa ya mutu ya kakka dogara gare shi bai isa a mutu bai isa a dogara gare shi ka dogara ga wanda bai mutuwa bai rauni mulki ne bai karewa shi ya Allah kullun yana nan to yace wa tawakkal alal hayy alladhi la yamutu ka dogara ga rayayyen na wanda bai mutuwa wa tawakkul wa tawakkal at-tawakkulu ma'khudun wannan kalma ta at-tawakkulu an riko ta ne min wakalar shay'a daga ya wakilta abu ila gairi zuwa ga wani nai ai fawwadahu ilaihi ya juyar da abin zuwa gare shi fa tawakkulu alal gairi don haka dogara ga wani bi ma'ana a tafwidu ilaihi juyar da al'amarinka zuwa gare shi wani ai ga wani ya dogara ma'ana kenan duk dubarunka ka jingina mai sai wanda ya yi shi a tawakkuli wa arrafa ba'dul ulama'i wani da cikin malamai yayi ta'arifin at-tawakkula tawakkuli alallahi ga Allah bi annahu cewa shi sidqul i'tima da gaskiyar dogara Allah ga Allah fi janibil fi jalbil manafi ga jawo abubuwan amfani wa daf'il madar da tunkuɗe abubuwa masu cutarwa shine tawakkuli ma'athiqati bihi tare da aminci gare shi shi Allah subhanahu wata'ala wa fi'lul asbab da kuma aikata sabubba as-sahiha waɗannan inganta ga shari'a yanzu in an ce ka dogara ga Allah ka dogara ga Allah shi an mai tsaro wallahu khairun hafizan wa huwa arhamur rahimin ko madalla to kuma da daddare sai ka gidan ka bude ka dogara ga Allah sai ka jawo kofa ka rufe ka sa sakata ka ce bismillah kaga rufe kofa me shi ka hana barawo shiga madalla sababi ne in yazo dai sai yayi dubaru ka hanya balle kofar to wurin dubarun nan sai ka halka kaga abin da ya taimake rufe kofa ya taimake in ka rufe kofa sai ka bar ma Allah sauran dubara sai ka karanta ayatul kursi ka kwanta da qul huwallahi da qul uzza shikenan ka dogara ga Allah kuma Allah zai kare ka in kai haka nan don haka dogara ga Allah bai hana riƙon sababi in ka ce a kai ka dogara ga Allah kamar wani bakawai ya taho inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya aji taguwa ta waje sai ya shigo masallaci taguwa bai sa mata komi ba sai ta kama ta hiyarta mutane sun kallo an ka shigo mai raƙumin nawa ga ya tahi annabi ya ce da raƙumin ce nawa ne to ga ya tahi sai ya ta ya kamo shi ya ce sai annabi ya ce haka ya ce ya ce mi da baka yace ana dogar ga Allah ga Allah ne bashi sai yace a a aqil wa tawakkal ya mai da baibiya sannan ka dogara ga Allah kaga da baibiyar da zakai ita ka hada mai tahiya a a amma sababi ta tahiyar da zai yi in yana da baibiya ba ta sauri irin in bai da baibiya madalla to ka gani don haka dogara ga Allah bai hana riƙon sababi ni na dogara ga Allah duwa da yamin sai ka kicin abinci ka dogara ga Allah ko ku rashin laya kama na dogara Allah sai ka kishan magani to bayan annabi ya ce ta dawo ibadallahi fa inna Allah lam yaj'al da'an illa ja'al lahu dawa'an ku nemi magani ya ku ba Allah Allah bai sanya cuta ba ce ya sanya mata magani kaga to ka gani to shine tawakkali a rike sababi a dogara ga Allah ka juyar da al'amarin ga Allah amma kuma ka rike sababi wa sirqul i'timadi gaskiyar dogara da ya eh to to yace lokaci to yana da matsayi wasirqul i'timad ba ya kawo fassarar da wani malami ya yace ya fassara dogara sirqul sirqul i'timad ala Allah ko to me ya gaskiyar dogara an ta'atami da Allah ka dogara ga Allah i'timadan sadiqan dogara ta gaskiya ba muna bara muna karuwa ba ka ce iyaka na budo iyaka nusu da matun da sai haka ya sako gidan wani ta tsaya ko ta walwale ta walwale eh da doguwar tazbaha ka shaho ne tun da sai haka sallama mai to ka gani yace bi haifu yayin da la tasalu baka roƙon kowa illa Allah sai Allah wala tasta'inu baka roƙon kowa ga abin da bai halatta a roƙi kowa ba sai Allah amma abin da ya haddu Allah mallam Muhammadu Allah da komai littafi wurin can akwai bulu mun komin shi ban roƙe ka ba to wannan kaga yana hana tawakkuli ana cewa to tunda ka roƙi aka baka baka tawakkuli abin da ba mai iya yi na illa Allah to shi ka roƙi kowa gare shi ko to ina yake wala tasta'inu kakka nemi kakka nemi taimako ga kowa illa billahi ga abinda ba mai iya taimaka gare shi sai Allah jirgi na tangal tangal cikin ruwa jirgin ruwa waka iya rike shi to ka kire wani nan waye zura hannu ne da su ya rike shi yana gulbin kowa da wannan almarata in kai haka nan ka zan mushriki mm wala tasta'inu baka neman taimakon kowa ga abinda ba mai iya taimako game da shi illa billahi sai ga Allah wala tarju baka kaunar kowane irin alkhairi wanda babu wanda ya mallaka illa Allah illa Allah sai Allah gare shi dai haka kaunar alheri wala takhafu baka tsoron kowa illa Allah sai Allah tsoro wanda ya kai cikin zuciya ba tsoro na dabi'a ba ko tsoro na dabi'a ga al'ada mutum yana tsoron maciji in ka ga mota ta sheko da gudu kada tsoron kar ta ije ka sai ka kauce to kaga wannan tsoro na dabi'a amma tsoro na ibada an ka hana Allah ya yi umarni wani ya yi umarni saboda tsoro ne ka ba umarnin Allah ka bina shi to ka zama shiriki ta atami da Allah ya ta'ala ka dogara ga Allah bijalbil manafi'i ko da jawo amfani wa daf'il madar tun kuɗi cuta ka yadda da cewa ba mai iya kama amfani illa Allah ba mai iya tun kuɗi ma cutar da ta same ka sai shi wala ya kafi hadal i'timadu wannan dogaron bai isa duna thiqati bi ba tare da aminta da shi Allah ba wa fi'il sababi da kuma aikata sababi allazi aznabi wanda Allah ya izini da shi da haifu yayin da innaka wafiqun kai mai aminta haki da Allah biduni taraddudin babu wani taraddudi ma a fi'il sababi tare da aikata sababi allazi azna fi wanda Allah ya izini gare shi faman lam ya atamid alallahi wanda bai dogara ga Allah ba wata mada ala quwwati ya dogara ga kari to bari mu aje nan gobe an Allah ya kai mana rai sai mu tashi nan to Allah ya sa mana albarka ga abin da to mutum ya ki dogara ga Allah ya ga karhi ne ko dubara ce ko ilimi ne ko kuɗi ne ko muka yana eh hissai to nan aka samu matsala ko mi karhinka to ka dogara ga Allah ka sa Allah gaba kaga kamar abin da ya faru ga sahabbai ga yakin hunain yakin hunain sun kace su dubu goma sha biyu dubu goma waɗanda annabi ya hito da su fatahu makka dubu biyu kuma sababbin musulunta bayan an yi fatahu makka da an kaga mutum dubu goma sha biyu to ba a taɓa yakin da sun ka taru dubu goma sha biyu sai ga wannan sai sun haka an bugun gaba yau kai in dai don karanci ne babu da za a yi a ranjaye mu sai Allah ko ya jarabce su da an ka zo a sheka hiran hawazin da za a yaƙa sun shige cikin sagai suna zuwa sai sun kayo musu fet sai sun kai ta halbe su da kiba sai sun ka sheka shi ne Allah ce wa yau mahunainin iz ajabatkum kasartukum falam tuguni ankum shay'an wa daqat alaykum al-ardu bima rahabat thumma wallaytum mudbirina ashe kakka dogara ga ƙarhinka kakka dogara ga dubararka kakka dogara ga iyawa kakka dogara ga makami ko na san wani na san wani dogara ga Allah dogara ga Allah shi amma anan la haula wala quwwata illa billah bani da ƙarhi bani da dubara sai gare ka ya Allah kai a ƙari na kai a dubara ka kasa shi gaba to sai ka biyo baya to sai a ci nasara Allah ya sa mana albarka ga abin da mu karanta